الله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a waɗannan ranaku masu albarka ranaku na watan ramadan musamman ma a yau rana ta laraba muna ɗaya watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dace da ayakuna na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka kuma wani Allah ta'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin dukkan ayakunan mu kuma Allah ya karba mana dukkan ayakunan mu na alkhairai gaba daya ya gafarta mana ya gafarta magabatan mu tun daga iyaye kakanni maluma yan uwa da sauran al'ummar musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulunci da musulmi ya kuma karya kafirci ga kafirai ya ba mu zaman lafiya da alkhairai a cikin kasashenmu da ma sauran kasashen musulmi gaba daya ga shehu insha Allah wuce kare a wannan sura ta suratul waqi'a za mu tashi fadar Allah subhanahu wata'ala fala uqsimu bi mawaqi'il nujum Allah ta'ala ce fala uqsimu bi mawaqi'il nujum ina rantsuwa da wuraren tarbamu da wuraren hada wasu Allah subhanahu wata'ala yana da dadi abin da ya so amma mu bayi na Allah ba mu da wanda za mu rantse da shi in ba Allah ba ba ma rantsewa da annabawa ba ma rantsewa da mala'iku ba ma rantsuwa da rana ba ma rantsuwa da ka'aba ba ma rantsuwa da iyaye duk wani abu da ka sani ba za mu rantse da shi ba in ba Allah ba ba ma rantsewa da takwaron kasa da sauran duk abin da mutane suke rantsuwa da shi ba Allah ba amma shi Allah ta'ala yana rantsewa da duk abin da ya ga dama a cikin halittunsa domin kaga ya yi ma rantsuwa da wuraren tarbamu da wuraren fada wasu wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim Allah ta lalle shi wannan rantsuwar to rantsuwa ce mai girma da kun sani menene jawabin rantsuwar da Allah ta'ala yi akan wannan wurare na fadawar tarbamu shine akan alqur'ani mai girma ce innahu la qur'anun karim lalle wannan littafi da ke hannunmu wanda muke karanta ko mu yi aiki da shi lalle alkur'ani ne mai girma wanda littafi ne mai girma shi yasa alkur'ani duk gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar babu mai girma alkur'ani a cikin littattafai da Allah ya saukar su injila su attaura su zabura da sauran dukkan littattafan da Allah ya saukar daga sama su babu littafin da yake girman alkur'ani mai girma haka nan kuma da za ka san alkur'ani littafi ne mai girma babu littafin da za ka karanta ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah kamar alkur'ani shi yasa aka ce mu yawaita karatu na alkur'ani mu yi aiki da alkur'ani mu nemi fahimtar alkur'ani domin zai zo ranar kiyama yana mai ceton masu shi kira lalle wannan littafi littafi ne mai girma kuma manzo Allah sallallahu cikin hadisi an gantacce ke cewa na bar muku abinda in kun rike ba za ku bata ba har abada ya ce shi ne littafi na Allah da abin da ke na suna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi bi kitabin bakanu yana cikin littafi koyayye wanda ba wanda ke ganin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne lauyin mahfuz la ya masuhu illar mutahharun Allah ce wannan littafi wannan littafi lauyin mahfuz wannan babban allo ba mai shafarsa sai tsarkakakku su ne mala'ikai haka da malamin tafsir suka ce lalle wannan aya ba ita ba ce dalili na cewar alkur'ani ba a taba shi sai mai tsarki sai mai alwala a akwai hadisi ingantacce da yake cewa wa Allah ya masa alkur'ana illa zahira kar wani ya shafi alkur'ani ya mai tsarki amma duk da haka nan malamai suka ce haka nan dai bayya huta kuma kasancewar da Allah ce la ya masu illa almutahharun ya kasance ha'ilu ya dau ma'anar cewar wanda ba shi da tsarki mai najasa mai ɗauka alƙur'ani domin ai akwai nassi a can kuma tun da akwai nassi a can kenan haka nan ayar da take magana sai ta yi magana ido akan wannan kenan ba wanda ke shafan sai masu tsarki tanzilu min rabbil alami abin sarkewa ne wanda ya sarke shi shine ubangiji talikai kenan abin sarkewa daga ubangiji talikai shine Allah ta'ala shi ya saukar da alƙur'ani kenan wannan yana raddi ga wannan larabar da suke cewa mushrikai suna cewa wai annabi sallallahu shi kirkiro alqur'ani sai Allah ya tanzilu min rabbil alamin sabkarwa daga wa yace daga ubangiji ta da kai ma'ana daga wajen Allah ta'ala shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril duka yan isar da sako ne na Allah ba malaika jibril ba ya zo da alqur'ani daga wanda da karan kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su isar da sako na Allah suke na'am
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, Afa bi hadal hadisi antum mudhinun shin yanzu ku mushrikai wannan magana ta Allah alqur'ani da shi ne kuke karyata kuna karyata kuna cewa ba daga Allah ba yake alhali kun zan daga Allah yake kuke ɓoye gaskiya shi sa aka zo da kalma ta mudhinu kenan karyata wadda mutum ya san da abin mudahana kenan ɓoye gaskiya domin larabawa sun ce alkur'ani annabi sallallahu alaihi kirkiro shi amma hakika wanda suka faɗi wannan mashirkai sun san da cewa ƙarya suke domin sun san da cewa da annabi ya kirkiro alkur'ani da su ma sun iya kirkiro shi kuma sun san da annabi sallallahu kafin zuwan alkur'ani baya rubutu baya karatu wa ma kunta tatlu min qawli min kitabin wa la takhutuhu bi yamini kenan me yasa suka faɗi wannan kadai kin Allah da kafirci saboda haka ake bi hanyar da kar ayi imani kenan su su imani ba kuma su sawa wani shakku kada imani shi ba suke karyata alkur'ani suna cewa ai annabi ya kirkiro alkur'ani ba daga Allah yake ba to shi yasa Allah ta'ala ce a biya da hadisi an shumul yunun sai ya ce wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuna sanya godiyar da za ku wa Allah abin da yake arzuta ku na ruwa maimakon ku gaskata ku yarar daga Allah ne sai da ku karyata ku ce wai talmamu yake muku domin idan aka yi ruwa suka sun ce ai tarbabu kaza ya fito har aka sha wani tarbabu na wutsiya shi in ka gani babu ruwa to babu wani tarbabu da yake ruwa babu wani wata da ke ruwa Allah ke ruwa duk wanda ya dangane ruwa da wani ba Allah bai ce wani yake saukar wata ya shiga ya shakka domin Allah ta'ala shi ke saukar da ruwa kamar yadda ya zo cikin hadisi kudusi wanda Annabi sallallahu yake ba da labari cikin wani hadisi ingantacce yake cewa mazalata muke cewa bayan an yi ruwan sama an kare da dare aka yi ruwan sama da sahi mazalata muke cewa Allah ta'ala yana faɗa ke yanzu kuma daga nan ya zama hadisi kudusi Allah ta'ala yana cewa ya wayi gari daga cikin bayina wani ya yi imani da ni wani ya ƙaryata ni wani ya yi imani da ni wani ya yi imani da rawu ya ce duk wanda ya ce an mana ruwa da farala ta Allah ma'ana Allah ya yi mana ruwa to wannan ya yi imani da Allah ya kafircewa tarmamu duk wanda ya ce tarmamu kaza ya mana ruwa wata kaza ya mana ruwa to ya yi imani da tarmamu ya kafircewa Allah kenan ba a dangana irin wa'annan ni'imomi ga wani in ba ga mai yinsu shi ne Allah shi sa Allah ce wa ma bikum min ni'imati fa min Allah duk abin da ko gani na ni'ima ni'imomi ba su da iyaka duk ni'imomin da ko gani to ce daga Allah ne kenan babu wata ɗaya da wani yake in ba Allah ko ni ka gani daga Allah ne saboda haka kenan sai mu mai da wannan ni'ima ga wanda ya yi ta shine Allah mu wa Allah godiya cikakka ko da wani dan adam kaga ya yi wani abu to wani ba daga shi bane yanzu misali sai dan adam ya kera jirgin sama to yanzu shin dan adam zamu zo mu gode wa ko Allah zamu gode Allah zamu gode domin Allah ta'ala shine ya bashi fikirar da zai iya kera wannan kuma Allah ta'ala shi ya halicci abin da zai hada da su ya kera wannan kenan godiya ta hakika ta Allah ce subhanahu wataala ba a daidaita godiya ta Allah da godiyar kowa yasa kenan kadda mutum ya yarda ya rika dangana wa inna abubuwa ni'ima ga wani ba Allah ba haka nan duk abin da za a gani na ruwa ya kasance kar a ce ai wata kaza kamar mu da aka saba an ce watan ut a inda watan ut yanzu ka ga yayi ruwa yanzu ka ga ya fice ruwa ut bai ruwa Allah ta'ala shine ke kaddara ya zamanto lokacin cikin wannan watan ruwan yana samuwa shi yasa wani lokacin ma kuma sai a yi a watan na ut ba a samu ruwa da yawa wannan ruwa daga Allah yake sai Allah ta ke cewa falaula in kuntum falaula idza balagatul hukum yace me yasa idan rai ta kai makogoro za ta huta ba kwa mai rota ai ka san duk wanda nashi ya mutu ba dan ya so ba inda dan adam kamar yadda yake karyata a ce Allah ya ce ce a shi bai yarda ba yana nuna cewa ya isa to da ya kamata masoyinka zai mutu ka da shi inda wani yana iya haka ai da wasu ba za su mutu ba da shugabanni manya manyan shugabanni da wasa mutuwa amma ana kallon za su wani mahaukacin da ke bin titi yana tafiya sai kai shekara ashirin baka gan shi ba kuma ka gan shi wata nan kun haɗu yana shan ruwan kwata kuma da rashi amma wani yana zuwa yana ta auna wani ya je likita ya komi kuma amma ya mutu kuma lokacin da zai mutu kuna kallo amma ba abin da za ku iya ka ɗauki in ga ga mutum bai mutu wato lokacin shi bai ba shi yasa tsananin ciwo ba shi cika sha ba tsananin lafiya ba ita ke barin mutum ya zauna ba kaɗai mutuwa ta wanda kwanan shekara ce me yasa idan rai ya zo makogoro ba ku biyo shi Allah ce wa antum hina izin tanzurun a wannan wa antum yace ku hina izin wannan shi ake cewa tanwin tanwin iwadin al jumla tanwin na kambacin jumla asali wannan hina izin usulubi ne larabci na takaita magana jumla ce doguwa don kara ɓata lokaci kina asalin kalmar wa antum hina idza balaga ruhal hukuma tanzurun sai aka ce wa antum hina idhi tanzurun ki aka yi tanwini iwadin an jumla akwai tanwini iwadin an har kamar gawashin wani tanwini iwadin ne an har din gawashi ne asalin shi amma shi wannan tanwini iwadin ne an jumla jumla ce mai yawa aka takaita ta a guri da aka ajiye ta don ka san larabci usulubi ne mai ƙarfi in ba larabci wake da wannan usulubi ba shi yasa Allah ta'ala ya ambaci yaren larabci da ke kyawun yaren da bi kowane yare fasaha shi yasa duk duniya babu yare da ke da fasaha kamar larabci shi yasa Allah ya yi shi amma ho larabcin ya yi ba ba laraba ba ya ba domin kuskuren da ake samu su larabar sai ga an ya biya musu ya suke zama musu a ɗaya kake da kowa a lokacin da cewa babu bambanci ga balarabe akan baki ko akan bature ko akan kowa ma ce illa bi tawayar tsoron Allah su mutanen ɗaya suke amma yare kan babu shakka yaren larabci ya yi ko da rayu wanda Allah ce wani ƙanna alamu annahu ya kuluna inna ma yu'allimuhu bashar yace lisanun ladhi yurjuna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرسين بلسان عربي مبين كنا هاشي لا نتشاهي كوال ياري كم ياي كوال ياري أسلوبي كم ياي كوال ياري كم مغانا duk yaran da ka sani in ba larabci ba kasa yake yana sawa shi yasa da faransanci da ingilishi ba su tsere hausa ba kada illa su dai yare ne wanda ake mu'amalar diplomasiya ta duniya da kuma harkar kasuwanci da duniya amma in ba na haka ba da su da hausa duk ɗaya suke saboda ga wani gurin masu ta yi su kyau kun gane da zan daka amma shi yare na larabci babu shakka wani yare kowane yare karfi domin yare ne na alkur'ani kuma shi yasa Allah ya sa shi ma yan aljanna masu yi magana da haka to sai Allah ta'ala ke cewa wa nanu aqrabu ilayhi minkum yace to wannan mamaci mu muka yi kusanci da shi da ku domin me domin mamaci idan zai mutu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi ingantacce yace idan mutum zai mutu mala'ikai za su sauko in mai imani ne daga sama da likawani da turaren aljanna likawanin ma na aljanna a ciki ake sawara da kuma tunani na aljanna za su zauna wurin wanda zai mutu nan har matsayin idan shi yana kallon su ne da zai ba ku labari amma shi yana kallon su suna zaune suna jiran mala'ikan ɗaukare shi kuma ba zai ɗauka ba sai yar yayi amma an suka zo su gat da ɗaukare ne sai mala'ikan ya san ko sai ya ɗauki wannan rai da ya ɗauka ya hudo shi sai ban ɗaya ba sa bar shi amin za su amshi sai shi wannan duka wani su sama da shi idan aka yi sama da shi kamshin ai tunanin ina aka ce aljanna to sama gaba ɗaya za ta ɗau kamshi da an ji mala'ikan sama za su ce wane ne wanda aka ɗauko sai a ce lan wane ne dan wane na gari kaza sai an wada adresin mu complain shine lokacin sai mala'i za a bude kofar sama mala'ikai za su raka wannan rai a yi sama a tafi da shi a bude kofar sama a wuce da shi idan ya zo mala'ikan sama ta farko za su raka shi sai a wuce da wannan rai ya samu rakiyar mala'ikai daga sama ta farko a je sama ta farko su ma su ji wannan kamshi su ma su bude su ma su yi rakiya haka za a raka ya sai an je da shi har sama bakwai sannan Allah ce to kuma a rubuta shi cikin illiyin cikin yan aljanna list ne yan aljanna kalla inna kitabal abrari lafi illiyin saboda ka za a rubuta cikin yan aljanna ku kuna nan wani ya yi kasuwa da gudu wajen dumka da kafani wani ya je sayan tabarma wani ya je sayan ice wani yana ne yin abin da tuntuni an kare wannan aiki ko ku san tuntuni shi an kare ya shiga cikin murna saboda haka sai a sayi da shi sai Allah ya ce yanzu kuma an rubuta sunan shi to a dawo da shi kasa domin anan na halicce su kuma anan za a mai da ko daga nan za su mutu yanzu a zo da shi sannan ba mala'ikai za su zo kabari in an binne shi su masa tambayoyi to daman da ke mai imani ne an mishi daman su mala'ikan wancan ba sa ɗaukar nan daman su mishi albishin da aljanna ba a ɗaukar nan mumini sai mishi albishin da aljanna kamar da cikin alƙur'ani kuma na zai alura bin wasu masa kamu ta tanazzalu alaihi wal mala'ikatu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum wannan kama da wannan ba sai an baka albishin shi yasa ai mutum mumini in za a ɗaure shi murna yake a ɗauka lokacin da baka so kafin a baka albishir kenan kowa yanzu baya so a ɗaure shi amma yanzu nan kana masallacin nan aka maka albishir za a ɗaura ka da aljanna wallahi gauga kake su ɗauka to shi kenan yanzu kuma sai a manta bai Allah ba shi damar ba da amsa da ya ƙare amsa su ma malakan hidin su shi kadai magana su ya ce bawa na yi gaskiya maza maza abin shi ta aljanna maza maza a yalwa ta kabarin har matsayin ido wannan kamar wani ɗan hukumcin da ka gani zai faɗi har matsayin idonka shin mudar mata aljanna maza maza kuma ni'imomi na aljanna a kawo masa sai a ce a buɗe gidan shi mana aljanna yanzu yanzu kaɗai kana kallo a buɗe kyaurayen aljanna gidanka sai ka ga benaye zurat zurat ka ga gilas ka ga benaye na zinariya lu'ulu ka ga gidanka ƙasan ma abin takawa zinariya ce. Ka ga irin abu ka ga matanka na aljanna sai ka ce rabbi a kimista Allah ta da kiyama ya Allah ta da kiyama ya zuri so da ke zai rai iyalai na. To kaga shi wannan ya shiga cikin murna. To wannan wani saboda ne saboda imani da aiki na gari. Amma marsu imani marsu aiki na gari kafin a ɗauran mala'ikan azaba suke sabkowa. Su zauna yana kallon su a matsayin ido. idan mala'ika za a mashi albashir da gidan wuta tun kafin a ɗauran baya so a ɗauran za a ɗauki nan ana dukan shi ya zai bude wujuwa hun wa adubara da an dauran shi ma saman za a yi amma wantsami yake ya fi musu tsami mala'ikai za su ce wani mummunan ne aka ɗauko wani sai a ce wani ɗan wani na gari kaza wannan mai irin ɓanna kaza shi ne yau lokaci ya yi kaga ya ce wannan mai haɗa Allah da wani mushrikin nan kaga ta ɓaci wannan ɗan gushi da makaru wannan babban ɓara wannan wannan ɗan shaye shaye a kaga ta ɓaci Allah kare mu saboda mai saboda miyagun aiki kare da sun zo sai tana sama a kulli babu gurin shi sai kasa ba za a lokacin da yake bayan labarin wannan sai ya karanta wacce ayata suratul araf innal ladina kafaru ka zo bi ayatina wasu saka babu ana la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yajjamu bi sabbi yanzu kuma sai a biyo shi kasa to kuma mala'ikai suka zo ba amsa domin duk abin da aka tabe sai dai ha ha ba ba ba amsa kadaicin daga wannan lokaci za su yayi karya su ba su kira kuma shi huda ta wuta tun daga nan kuna ta wutar jahannama kai kai tsaye ake bude mishi tun daga can har kabarin sa wuta ce shi yasa na sarki cewa kabari rawdatul min riyadil janna aw huwatul humal ko ya zama dausayi daga dausayi na aljanna ko ya zama rami na wuta Allah kare to kaga anan shine Allah ce wa nanu a garamu ilayhi minkum mu muka yi kusanci da wannan mamaci mala'ikai suna kusa da shi walakin la tusirun sai da ku ba ganin su amma shi yana gani amma bayan da zai kakan da nan kakan
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
sai Allah ta'ala yake cewa fa'amma in ka mun tsari a wani a ƙarar bugun falaula in kuntum ghaira madini tarji'una in kuntum sadiki Allah ce me yasa idan kun zamanto kamar yadda kuke faɗa kuna cewa ba za a tada ku gobe kiyama a muku sakayya ba ku ba za a muku hisabi ba ku ba a muku shari'a ba to me yasa in har kuna da ƙarfi akan haka me yasa ba ku tarji'una in kuntum sadiqin wannan zai kuma yi ta kuna da gaskiya wanda a gobe kiyama ya ce ba za a tada shi ba za a mashi hisabi ba ai kaga mai dole da ba zai masa wahala ba to me yasa ba ku mai ta ba kenan mutum da har zai kuna kallon da kuna santa ta ce ta kuce mu kuka rasa yadda za ku yi har ta mutu kuka je dole kuka binne ta ba don kuna so ba to babu shakka wannan na nuna cewar lana ta gobe kiyama za a tada ku za a muku hisabi abinda kuke faɗa kenan ƙarya kuke faɗa ba gaskiya kuke faɗa ba to sai Allah ta'ala ce to wannan rai da ta mutu fa amma in kana min al-muqarrabin Allah ta'ala ce idan ya kasance wannan mamaci daga cikin makusanta ma'ana makusanta Allah ya ake bawa ya zama kusanci na Allah shi ne da ayakuna da Allah tsora maka na farilla ka sarki da na bibili ka yi kokari ka nisanci abin da Allah ya hana sai ka zama cikin makusanta Allah kamar yadda zai cikin hadisi kudusi inda Allah ta'ala ke cewa bawa na bai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na bai gushe ba yana kusanta ta da nafil bil har yana kana so shi saboda haka idan wannan bawa mamaci ya zamanto cikin bayan Allah ne na gari masu da'a masu aiki na alkhairi wanda suka samu kusanci a gurin Allah to wannan Allah ce farauhun wa rihana wannan farauhun hutu ya samu hutu wanda babu wahala bayansa shi yasa aka ce mutuwa a cikin bitan da ko ta buɗe hutu na har abada ko ta buɗe wahala ta har abada ya danganta daga mamacin ya danganta daga aikin da mamacin ya aikata wanda ya aikata alkhairi Allah ce farahun hutu wa raihanun da arziki da yalwa da jin daɗin da babu irin jin daɗi irin shi na aljanna kuma wa jannatul na'im da aljannan ni'ima wanda babu wata ni'ima irin wannan aljanna yadda kake samun labarin wani abu na ni'ima to karka ma musalta shi ko kwatanta shi da ni'ima ta aljanna ko da waɗannan abubuwa waɗanda muke rayuwa da su a nan duniya da ake ba mu misali da su a cikin aljanna kamar su ayaba irin su wannan dabino duk wani abu da na ni'ima su zai tun da sauransu da ake zana mana cikin su roman kar ka yi tsammanin roman kin aljanna irin roman kin duniya ba sai mutum ai alamar fice tunani shi yasa aljanna kada in ka ga sun wani abu an sa sunan shi a nan duniya sunan su da kara ban gamin kayan aljanna da duniya saboda haka suna ne kadai suka tara kuma dan adam shi ana mashi misali mafi yawa da abin da ya sani shi yasa ma in muka li alqur'ani mafi yawan abubuwan da aka misalan su waɗanda suka yawaita ne a ƙasashen laraba domin alqur'ani lokacin kai tsaye yana sauka ne a wannan wuri shi yasa ake musu magana da mafi yawan abin da suka samu suka sani a nan rayuwarsu kenan sai a kwatanta musu da cewar a aljanna akwai irin wannan to amma sai dai husunan ne suka tara amma ɗanɗaninsu da launinsu duka ya sha bamban da abin da ke na duniya shi sa Allah ce aljannan ni'ima wani Allah ta'ala ya yi mana ce da ayakuna na gari da ikhlasi wa amma in kana min ashabin yamin Allah ce in ya zamanto wannan mamaci daga ma'abota hannun dama su ne ake cewa ma'abota dama ai hannun dama ma'ana waɗanda za a ba su littafi ranar gobe kiyama a hannun dama yana daga cikin babban abin da ɗan adam yake murna da shi a ranar ta gobe kiyama a ba shi littafi a hannun dama shi sa Allah ta'ala cikin suratul haka ake cewa wa yace wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya da an ba shi gudu yake na nuna kowa gwada yake ku zo karanta littafi inni zanantu anni mulakin hisabi kada sai murna yake an ba shi littafi yana ta murna da juna kamar nan duniya ne idan yaro aka raba biletan ya ga ya samu misali ta rayuwa ba shine fireme da santar gaba daya yanzu ka da an ba shi biletan kin ne ga an samu shi haka an ba shi kadon ce da ya zo da yake murna duk wanda ya ga mutane kayi labari a raba an ba da militan ku ba ya ka tambaye shi so da ka shi zai gaya maka yana jin daɗi da ka ji mutum ya faɗi to tambaye shi abin da samu ta yi kyau amma an kaga mutum bai faɗi ba an raba militan kowa zo to ta ɓaci shi sa an ka tambaya ce an yi kuskure a kan su an ce za a yi gyara a kan su mushen ne a kalkirkin aka yi an yi ero a wajen kalkir to wannan kuma ko wani abu to saboda haka zai yi ta murna yana jin daɗi to wannan murna da ya fara yin ta ta kama kenan har abadan abada mataka in dai mutum aka bashi littafin sa a hannun dama rana ta gobe kiyama ya fara murnan nan to shikenan har abada yana cikin murna amma sai mutum ya zo sai aka ɗau littafi a hannun hagu kuma daman badawa a hannun hagu din ba a mutunci ake bada ba tun da wara a zahiri a bayan baya ake badawa ba ka hagu kaɗai mai kanu ba mai kamu to wannan shi da kai zai fara ya laitani lam'uta kitabi ya laitani lam'uta kitabi ina ma dama ba a wani tayin walam ajri ma hisabiya ya laita yana zanzare zare kada sai a ce malaiku kawai shi kudin shi me yake haka aya kula idan mutum ya aikata miyagun aiki a nan duniya musamman ma miyagun aiki wanda ake hada Allah da wani shine shirka wanda ita a yau mutane sun dauke ta ba komai ba abin da bai kai komi mutane shirka suke ka zo wai faɗuwa ba za ka yi sai ka kira wani yanzu mutane ba wai ɗakin akwai mutane da kaje ɗakin su banda hoton shi wani babu komi a ciki ko ina an ba addab kasu a ɗaki wai bala'in yanzu ya kai har masallaci akwai wallahi wani masallaci in kuka ta yi abin su ya baka mamaki duk gaba ɗaya hotunan su ne da sunayen su wallahi za ku yi mamaki na san diya daga cikinku ba su ga irin wannan masallacin da kun yi mamaki da ga inda ake shirka ƙara ƙararanta daga ƙiblar magoji na shehu ne a sau da ka shi gani yake ibadar ma da ake shehu ake wa iya shi yasa a komi banda shi ba wanda ake kira yanzu ku gaba ya ce za a zo maulidin a nan sallam amma kuma ba ake kira kun biya shi wanne ka kai ke kira abin ya wuce duk tunaninka to irin wannan miyagun aikin shi ne ke sa mutum a bashi hannu littafi a nan kuma Allah kare duk wanda ya haɗa Allah da wani to ya tabbata littafi a nan kuma za a bashi in dai mutum ya mutu da shirka to babu shakka littafin sa a hannun hagu kuma zai shiga wuta ne ba zai wuta ba har Allah kare amma wanda aka bashi littafi a hannun dama shi kan wannan Allah ce fasala kullaka min ashabi da ni amince ya tabbata gare ka daga kai kana cikin ma'abota hannun dama wanda aka ba su littafi hannun dama albita hannun dama yan aljanna kenan na'am
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك to sai Allah العظيم ta rage cewa wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin ce amma wannan mamaci idan ya zamanto yana cikin masu ƙaryata masu ƙaryata abinda Allah ta'ala ya turo manzanninsa wanda ba su yi imani da Allah ba waɗanda suke masu miyagun ayakuna duk wanda ya ƙaryata dama dukkan wani nau'i na laifi za ka same shi da shi kamar da mutum in ka same shi da shirka to komi ka iya samu da shi to me rage komi za ka iya samu da shi ai aikin da yake kai na shirka ya fi kowane ma laifi bannan to Allah ce idan ya zama to da cikin masu ƙaryata batattu domin duk wanda ke ƙaryata abin da annabawa suka zo da shi to wani yana cikin batattu to wannan kan fanuzulun min hamim Allah ta'ala ce yana da gara amma gara ba ta alheri ba ce gara ce ta taushashen ruwan wuta wannan ruwa shi ba ba ruwa ba ne wanda za ka hudu da ƙasa a dafa shi a wannan abin da ke wuta daga cikin 'yan wuta ruwan jikinsu mugunyarsu da jininsu duk wani abin da ke wuta na datti daga cikin ɗan wuta shi ne ake dar- dafawa a narka a ɗulawa ɗan wuta kuma ana ɗula mashi wasu uma an hamiman faƙaɗa sai ciccire kayan ciki to wannan shine abin da za a tanadawa wanda ke karyata abin da Allah ya turo annabawansa kaga kenan wani ya nuna cewa da mummunan sakamako ga dukkan mai karyata annabawan Allah kuma bayan wannan wata siriyatul jahim da gasuwa ko ka ce kuna ta wuta saboda haka ga tawashashen ruwa ga wuta ta lahira kowanne bala'i ne Allah kare sai Allah ta'ala ce inna hadha lahu haqqul yaqin wannan abin da aka baka labari duk wannan abin da aka karanta maka na cewar ga yanda bayan Allah za su kasance a ranar ta gobe kiyama ga yanda sakamako na Allah ke a ranar ta gobe kiyama wannan abubuwa babu shakka Allah ce shine gaskiyar tabbas duk wani abu na hakika to bayan wannan ne domin labari ne da zo daga Allah subhanahu wataala kenan wannan abu da aka baka labari na hakika ne zai kasance idan ka ga bai kasance wato lokacin da bai shi yasa Allah ta'ala ke cewa kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamu in dai an bada abada an ce ga abu ga lokacin sa to lokaci kadai ake jira kamar yanzu misali dan adam ai kaga duk wanda ya zo duniya ya tabbata ne mutuwa zai yi shi yasa aka ce ita mutuwa wanda ba bai imani da Allah bai kare ta nasara duk kafircin shi zai kare ta mutu duk kafircin mutum ya yarda zai mutu shi yasa wanda suka ce to kai dan adam in dai har ka yarda za ka mutu to kai yarda a tada ka kuma kai yarda a maka hisabi duk wanda ya ce ba a tada shi ba ba za a mishi hisabi ba kamata ya ce ba zan mutu ba ka taɓa gani wanda ya ce ba zai mutu ba in ko ka ce mutum ya ce ba zai mutu ba to sai dai ya zama to ba shi da hankali ko kuma kaɗai ƙaton makareci to amma in ba haka ba kowa yanzu zai mutu to wannan labari da aka ba mu da tabbas ne domin labari ne wanda ya zo daga daga Allah subhanahu wataala sai aya ta karshe a wannan sura mai albarka suratul waqi'a Allah ta'ala ce fasabbi bismi rabbikal azim ka tsarkake ubangijinka mai girma ma'ana sunan ubangijinka mana shi ne ake nufi Allah mai girma kenan ka tsarkace Allah ta'ala akan dukkan abin da bai dace ba da girmansa idan aka ce mutum ya tsarkace Allah to na farko karka haɗa Allah da kowa kada samu shirka cikin aikinka bayan haka tsarkacewa Allah duk abin da Allah bai shar'anta shi ba karka shar'anta mutane domin ya yiwuwa a ce mutum yana gefe ɗaya na shar'anta mutane ibada kuma yace yana cikin masu tsarkacewa bayi na Allah masu tsarkace Allah cikin bayan sa bai ci shi yasa Allah ta'ala a wannan sura sau biyu hudu wannan wannan aya can bayan ma mun yi a satin da ya gabata yace fasabbi bismi rabbikal azim domin ka san da girman tsarkacewa Allah idan aka ce a tsarkace Allah duk wani abin da bai dace ba ga girman Allah kar ka haɗa shi da Allah to da wannan sura ta mu waƙiya ta ƙare ina ga ma'aikatan da babu wani abu da ma ya ƙara minti ko goma a sabon sura insha Allah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
to sai wannan sabuwa sabon sura suratul hadid Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai girma da kalmar sabbaha wanda yanzu ne mu ƙari muka ce fasabbi bismi rabbikal azim kuma gashi wannan sura ma kai tsaye dan ka san tsarkakewa Allah ya fi komi daraja idan ka tsarkake Allah ba ka da kowa ba ka zai su masu kare ta Allah kenan to sai Allah ta'ala ce sabbaha lillahi ma bis samawati wal ard yace yana tasbihi ga Allah wanda suke samme da kasai wani zai ga cewa ai ko akwai mutane da yawa da aljannu wanda ba sa tasbihi ga Allah ko masu dimbin yawa amma kuma nan an ce sabba lillahi ma bis samawati wal ard to idan ka dauka bangaren masu yin tasbihi ga Allah da wanda ba sa yi to masu yin sun yi linkin ba linkin wanda ba sa yi wanda ba sa yin ba su kai ba dan kwarori ne domin ka dauka a yin kace sama a sama kowa yana wa Allah tasbihi mala'ikai su ko da mala'ikan na sama banda Allah ba wanda ya san adadin su ko mala'ikai yawan su ya kai ba za su cewa sama har tana kara tana kakak kamar za ta kari me yasa ake saboda abin da suke dauke da shi na mala'ikai yace babu gurin da zaka yi dali ɗaya illa akwai mala'ika wani yayi sujjara wani yayi ruku saboda haka yi mala'iku banda Allah ba wanda ya san adadin su ma ya alamu junun da rabbika illa sai Allah mala'iku adadin su banda Allah ba wanda ya san yawan su ya wuce tunanin ka to idan ka dauka kuma a nan kasan ma wanda aka samu wanda ba sa tasbihin a nan kasar ma masu tasbihin sun yi linkin ba linkin wanda ba sa tasbihin domin kihi a teku guda nawa ne duk gaba ɗaya halittu na Allah da kifi da dabobi da itace kowanne na wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce babu wani abu sai na wa Allah tasbihi ku ne ku sai da suke tasbihi shi yasa annabi dauda sai ya ɗauki tsakuwa tana tasbi da shi ya ji balu awuri ma'ahu wa tsaira wa alamdana da dutse da tsuntsaye gaba ɗaya suke kewaye shi ana tasbi ana ambatan Allah wai ka san abu mamaki inuwar kafiri duk kafircin shi ai bai bai- bai tasbihi ga Allah ko to inuwar shi ma tasbihi ne take Allah take karkata nan aw lam yaru ila ma khalaqa Allah min shay'in yatabayyu zilaluhu an yamini wash shama'il sujjadan lillahi Allah ce inuwa ma taka kai kana nan kana barci ka ji wa Allah tasbihi to inuwar ka ma tasbihi take rigar da take jikinka ma tasbihi take dabbar da ka daure a gidanka ma tasbihi take ka dangare ma tasbihi yake wa Allah babu wata halitta wacce tana tasbihi ga Allah dan adam shine kada yake fandarewa da mutum da aljani shi yasa sai Allah ya ce salafur gulakum ayyuha salam duk wani wanda yake da matsala a gobe kiyama dan adam ne da aljani dukkan sauran halittu ba su da dabbobi wanda ka gani ba su da matsala a gobe kiyama kadai bakinsu wanda ta kaɗi wata asa ta lama da sun lama an ƙare sai a maida su ƙasa kadai wa ya ƙoro da kafiru ya laita ne kun tutun a ce akai kana da gida Eh, shi ma ina ma da makasa ce akai akwai gidan da aka tara da maka shi yasa mutum da aljanu saboda ka su suke da matsala su ne kuma yan kaɗan amma halittu na Allah masu yawa ga sunan kowanne tasiri yake wa Allah a ko'ina Allah abin yabo ne ka riba ga eh, baitul eh, eh, ma'amur wancan masallacin da kullum ta duniya mala'ika dubu saba'in za su shiga su yi ibada su tafi gobe wasu ne tun da ake har yau ba taɓa fashe ko rana ɗaya kaga kenan mala'iku yawan su banda Allah ba wanda ya sani Na'am.
dan adam su ne ɗan kaɗan da su da aljannu kuma su ne a cikin su aka samu a ƴan kaɗan ɗin haɗe ko mafi yawan su kuma ba sa ta tuni shi yanzu in ka ɗauka a bayan Allah wanda suke saman doron ƙasa a kashi uku kashi ɗaya ne ke tasbihi ga Allah sauran duk gaba ɗaya kafirai ne yanzu di bacada in ka ɗau duniya gida uku kusan ita ta kusa ɗaukar kashi ɗaya da ita da indiya amma kuma mafi yawan su ba sa tasbihi ga Allah kaga dan adam a cikinsa da yin tasbihi su ne yan kaɗan kuma a ɗayan da aka ce masu tasbihi a uku su ma a ciki za ka samu wani tasbihi mai zai amfani su domin kana subhanallah kuma ido kana da Allah da wani kana ɗaukan haƙƙi na Allah yanzu misali a ciki akwai masu miyagun aƙida ta shi'a ma a ciki ko Na'am.
akwai masu miyagun aƙida ta yan yan wani ba ake suna mai ake ce musu yan gausiya ko yan wane ne wanda komi da yan ma yan ah, ahmadiyya duk a ciki da wanda su komi ma Allah ne da yan wahalatul wujud komi ma kaga kenan wannan wa a cikin ɗaya ne aka rubu hudda rubabbun musulmin wannan wannan da wannan su a nan duniya sunan su musulmi a zahiri ake faɗi Na'am.
amma ranar kiyama babu sunan su ma cikin musulmi kaga kenan masu yi wa Allah tasbih su suka yi yawa to shi yasa Allah ce sabba lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-aziz Allah shine mabuwani wanda yake yafi karfin kowa wanda zai iya karya kowa lokacin da ya gada ba shi Allah babu wani aziz sai shi kadai in ga mutum yayi abin da ya gada ba Allah ya kyale shi amma mu a yan duniya to mu azizin yawa gare su wanda suka yi karya mu yawa gare su Na'am.
yanzu kaga ai da gashi da wannan wake suna wannan Vladimir Putin suka rasa inda za su yi da shi suka sha wa baya duk yanzu Amurka take da kare bayan Allah amma suka ga wannan mutum ya yi kan suka kyale ga wannan na Koriya shi ma Kim Jong Un ko shi ma kaga ya fi kamin su kaga su duk abun su da ya yi kan su amma Allah ta'ala shi ba wanda ya gurin shi kira duk wanda Allah ya so ya taka mishi burki a tsaye ne ba wai kai ba duk duniyar idan Allah ta'ala ya dama ta taka mata mulki saban ɗaya yayi wa alƙaira ta gaba ɗaya shi ya gurin Allah babu wani aziz da shi kaɗai kuma shi ne alhaki wanda ke gwani mai hikima wanda duk abin da ya yi to a gurbin sa yake shi duk abin da Allah ya yi to kawai haka yake idan Allah ta'ala ya ga cewa ruwa ya dace ya sanya cikin masu imani ya sanya shi kai baka an san me yasa ilimi ne da baka da wannan ilimi hikima ce da baka baka gano komai a nan ba idan Allah ta'ala ya ga wannan bawan a kyale shi a kafirci haka haka ya dace da shi to hal abada baka gano ba Allah bari ne duk abin da ya haka yake lahu mulku samawati wal ardi nashi ne kafin ma wada abu sai da aka ce nashi dan kal wani ma ya sa wani abu Na'am.
mulkin sammai da kasai duka nashi wani ya kace to ai ko a garin kaza akwai sarki kaza akwai sarki kaza duk wani wanda kaji an ce mai mulki wani kaza aka ce ba irin mulkin da Allah ake magana ba shi ne da Allah mulki ne mutala shi ko wannan mul- mulki ne muqayyad in aka ce kana mulki to za a ce daga lokaci kaza zuwa ga dai babu kai daga baya kaso ai haka ne ku yanzu wanda a gaba zai zo duniya kuma yayi mulki kenan kaga mulki ne muƙayyad da lokaci kuma mutanen da yake wa mulki su ma muƙayyad ne wasu 'yan jama'a ne tana yiwa a ƙasar ta kama da aka ce kana mulkin kai ba a ƙasar ma akwai mulki mulkin sai abin da ya gana maka ce shi yasa mulki na Allah shine mulki na hakika duk wani mulkin da ka sani shi yasa ma raƙi a wani ce limanin mulkul yau ana in kana tama kana cewa mu masu mulkin wuri kaza to ranar gobe kiyama sai a ce wa yake da mulki Allah ba wanda ke da sai Allah shi yasa ma aichan yake ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman yake maliki yawmiddin wani ba zai ga da zai san me sirrin da yasa ce maliki yawmiddin ranar gobe kiyama babu rana irin ta rana ce ta kowa yana wannan guri mala'iku kowa iya mutane kowa iya nan aljannu kowa iya nan kaga ashe akwai rana mai girma irin wannan rana shi yasa kuma wannan rana sai aka ce mai mulkin ta ashe mai mulkin wannan rana shi ne mai mulkin komai tunda babu wata rana da irin wannan yanzu ka aikata wanda yake mulki a yau mulkin da yake dan dan dan lokacin da yake a yau bai mulkin na yancan baya ba a baya har ayin sifir aure sun wuce sun yi mulki waɗannan mutane shi yasa kaga anan aka ce maliki yau biddi dan ka san wannan rana ta gobe kiyama babu rana irin ta to tunda ku aka ce Allah mai mulkin wannan rana ne ana nuna maka babu mulki irin Allah wanda yake mulkin ranar gobe kiyama ranar da kowa iya nan wanda zai hukunta kowa a rannan wanda a rannan babu mutum ɗaya da zai fanɗare ko a mutane ko a mala'i babu wanda zai ci shi bai raba kowa a rannan ɗan biyu ne babu mai taurin kai kowa na da yake a rannan duk kafircin kafiri to kaga wannan yana girma mulki da Allah yihu yi wa yumit kuma Allah ta'ala shi ne yake rayawa ko shi ke kashewa Allah ta'ala idan ya ga dama ya raya wanda ya so wanda ya ga dama kuma ya karɓi wansa sau da haka abu ne daga Allah wanda lokaci ya yi Allah ya karɓi ransa wanda kuma lokacin da Allah ya halicci shi ya yi Allah ya halicci shi kenan kaga Allah shi ke rayawa shi ke kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a bisa komai duk abinda ka sani wanda ba sani ba shi Allah mai iko ne a kansa babu wani abu mai girma a wurin Allah da zai gagare Allah babu shi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wannan kalmomi guda hudu da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasarta su cikin hadisi ingantacce yake cewa Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay wa anta al-akhir wa laysa ba'daka shay wa anta al-zahir فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس منك شيء sau da haka wannan shi ne tafsiri na hakika na wannan jimloli shi Allah ta'ala ke shahuwar awwalu Allah shi ne da farko to wannan sai mu za ya fasalta abin da ake da wani farkon falaisa kabila ka kafin kai babu wani karka ce a aika min jima'a ka wani babu har abadan abada babu wani wal akhiru Allah kai ne na ƙarshe karka ce a bayan shi a wani sa ba a da kashe bayan ka babu wani wal zahiru Allah kai ne mabayyani madaukaki mabare sa ba kashi babu saman ka wani wal batin Allah kai ne boye babu wani koma bayan da za ce bayan ka Allah yake cewa falaisa dunaka koma bayan ka babu wani wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne da kowane abu ilmi na Allah ya yarwaci kowane abu dan ka san ilmi na Allah babu ilmi irinsa di ba ka ga a cikin teku irin halittun da suke rayuwa diba kwan kifin da ke tare diba kwan kifin da ke cikin teku diba da amma kowanne iya da littafinsa a wurin Allah a rubuce da lokacin zuwansa da rayuwarsa da duk abin da zai amfani da shi hatta dabbar da za ta ci wani abu a rubuce kuma da lokacinta shi yasa komai a gurin Allah a rubuce shi yanzu ne ba ga misali kifi ne a tekun Atlantic yana can gefen amurka amma sai allah ya kaddara wanda zai ci wannan kifin a burne yake kun ga can ƙarshen duniya yamma shi ko ƙarshen gabas amma kuma allah ya rubuta ga wani kifi zai zo a lokaci kaza kuma a wannan lokaci akwai wani a burne a gari kaza a burnen sai allah ya kaddara da shi zai ci wannan kifi to wannan kifi duk abin da za a yi sai ya je burne kuma sai a ci inda allah ya kaddara wannan kifin da ke cikin wannan teku wanda zai ci shi a cikin wannan masallaci yake to sai ka ci wannan kifi za a je a kamo shi a tekun antik kuma wanda suke wannan bangaren na amurka ba wanda zai ci wannan kifi ko yana so ya ce ba zai ba za a sa shi a gwangwanin kuma za a sayo shi in wanda ya je indiya ya saro shi to dole ya sai da wani ya zo da shi indiya ko ya saro shi a kai shi indiya sai ya bido shi shi yasa kace ga kai ki maka kuma daga maka a bido shi a kashi ne yau Allah ya rubuta mai ce shi a nan gari in ba Allah ba wake da wannan irin shi a gurin shi a janta ce a rubuce ki komi a rubuce ki duk abin da ke wakanan nan a gurin Allah a rubuce ki zuwa zama muke a nan ba wai wannan zaman namu Allah tintin ya riga ya rubuta shi tun kafin halittar sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin a rubuce ki shi sa idan lokaci ya yi duk wanda Allah ya rubuta sai ya zo shi sa malami suka ce duk wanda Allah ya yi masa dace da samun kansa a guri irin haka to ya yi masa wa Allah godiya domin ne wani shi an rubuta mashi Allah ya kaddara zai zama a gidan giya a wannan yarkin yanzu ba azumi kake ba wasu na na a gidan giya ana kaɗa musu bolo suna canja kuma haka Allah ya rubuta ko ba mai nufi kai amma sai Allah ya rubuta maka cewar kai kana cikin bayan Allah na gari kai kana cikin lokacin da za a zo a zauna a wannan wuri wallahi kun gona zaman da muke anan duk wanda Allah ya rubuta sai ya zo shi ko mai aji kuma duk abin da ya wuce a baya in wani hadari aka in mai wallahi bai bai shafar kai ka zo tun da Allah ya rubuta shi yasa kuke ga duk wani abu da ke faruwa wanda zai shafa wanda kadai Allah ya rubuta shi shi amma wanda Allah ya sa da sauran wani abu ko abu guji aka yi shekara wani shekara aka yi hadarin jirgin sama ya fada cikin teku duk gaba ɗaya al'ummar ta mutu na ciki aka samu ɗan jinjiri ɗaya bai mutu ba kaga da in ba a samu wani bai mutu ba kamata a yi a ce babban mutum ne wanda zai yi ƙoƙarin yadda zai karya mutu a wani yanayi amma aka samu ɗan jariri bai mutu ba me yasa saboda haka Allah ya rubuta za a yi shi ba zai mutu kuma abin da Allah ya rubuta jaririn da sai ya kai gare shi da abin da zai shi shi yasa dan adam duniyar nan baka barta abin da Allah ya rubuta maka zaka ci sai ka ci shi yasa wanda yake ku kyauta ta wajen nema kar ka ba ku hanya ta haram abin da Allah ya rubuta maka kai ne nema da kanka zaka samu duk mutum ya kari abin da zai yi in dai Allah ya rubuta maka ka samu yo inda dan adam yake bada wanda zai samu ko sisi amma da shi Allah ya wani bada kare ko kana so ko baka so sai a bada in kai hasara kuma ya kara mishi yasa karfa mu daga in kana so mutum ya shiga bai mishi hasara yasa ba wajen ke sai hasara ga mai rabu kuma ka da to kai hasara yau Allah ya bashi in kai hasara ka ce Allah abin da kai ina ban so ba haka ba haka ya kamata kai to sai Allah ya kara mishi kuma ya kai ta mutuwa shi yasa mutanen Makka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba abin da su gani ba lokacin da ya zo Allah ya turo shi ai hasara ta sa diya suka ji imani kadai saboda wani kadai shi ba shi ba aka wa wannan annabci kadai shi ne matsala ba zai imani ba yake hasara yana bakin ciki suka hana a yi imani da shi amma da yake Allah ta'ala ya rubuta bayan Allah za su yi imani suna ji suna gani wannan mutane suke karuwa suna karuwa a ƙarshe ne har suka matsa mashi ya bar garin ko amma da yake Allah ya rubuta suna ji suna ganin wannan addinin da musa sun zo yi karhin su rana ɗaya aka zo aka mamaye garin maka ta zaman to garin musulunci wanda suka koran ake koran shi ana yiwon shi a garin maka sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane suna cincirin da kowa so ke ganin shi a nan sauran yana tahiya hawan soro ake a kalle shi sauran cunkoson ɗan adam kowa so ke ganin ya zama wani wata shi a kallo da ku ana ana adawa da shi duk suka ƙara da su kullum shi ci gaba yake addinin gari yanzu kai inda su abuja da suna nan musulunci ya zo a da maganar kai kashi a garin da aka saukar da alkur'ani domin gari ne na musulmi kowa ya imani da allah da abuja da yana gari da aka ce mashi musulunci har a da maganar an ya mutu da ko bai mutu ba da yanzu ya mutu ya ji abin da bai ya san kuma ya zo ga wannan shi yasa shi allah ta'ala fa'alu da bane kare abin da ya tsara ko kaso ko kaki haka zai kasance to wannan duka yana daga cikin ilimi na Allah ina ana magana ilimi to ku bar ilimi na Allah yanzu ka hatta da motsin da muke kaga wani motsi da kake na gabarka duka a rubuce ki kominka lumfashin wannan da muke a lissafin ki sai kana tsammanin wani karamin aiki kowane mutum ajanda yake da kwai komin sa a rubuce ki ranar gobe kiyama kuma littafin ka za a zo shi a rubuce shi yasa kowane mutum da ya zo akwai mala'ikan da ke tare da kai in mumini ne in ma ba muminin bane da littafin a hannunsa zai zo da kai filin alkiyama ya ce ha za mala da iya ce ga takarda ga mutum kamar da eh, juji yake da an kamo barawo sai a kawo shi gaban juji da takarda da aka rubuta komi da komi sai a ɗauke shi a kai shi a kai shi a wannan su ne masu wasa gidajen mutane su ne masu jira gidan mutane su ne masu ɗaukar injinan mutane su ne masu haka takalmar mutane a masallaci akwai aiki wa ranar gobe kiyama duk abin da mutum ya a kiyama haka za a hudu ba masu sata takalmar da lasu fari an fari ka zo bi a kiyama a ce ga barayi masallaci sai ma aka yi kuma kar ya ce kai kawai aikin ka sata a masallaci Allah kare kuma bala'in da ke tare da irin wannan abu idan mutum ya je saci kayan daman kayan ta hanyar banza aka same shi kuma ta hanyar banza zai ci kuma ta in aka yi satar wajen rabon a kashe wani ko a liƙa maka kashi Allah kaɗai ya san ɓarayi in suka yi sata wajen rabon kuɗin yadda ake su ma kansu ba duk da sun haɗa kai sun yi ɓannan amma kuma wajen rabon ya an samu matsala kuma shi yasa su ma a cikin aikin ai ana ɗan munafuci kan wani bawan Allah ya ce ya ce suna tafiya za su Legas wani direba ne mun haɗu da shi wajen auren wani abokin mu a Taruwa yake ba mu labari direba ne dan Najeriya shi ma zo gurin auren yace suna tafiya kada tun daga wai ga wani gari a hanyar Legas yace tun daga wannan gari yace muke tafiya da wani direba shi ma da mutane ashe duka barayi ne su gari yace in mun zo gari tare ake tsaya da su ashe su suna so sai an je cikin daji su tsare mu ya ce da su ake tsayuwa mu tsaya mu tambaya a ce hanyar ya ce lafiya kana ya ce ashe barayi ne ya ce muke tafiya muke tafiya shi direba yake ba mu labari ya ce kaɗai da muka shiga cikin wani daji ya ce kawai sai muka ga da tare muke tafiya a bakan ya ce kawai sai suka taka mota suka wuce mu sosai ya ce kawai suna wuce muna tsinka sai ce kawai suka tsaya suka girma mota a kan hanya kawai suka wuce bindigogi ya ce inna lillahi kawai aka saukace kowa hudu ya ce shi babban da zai ce alalibe kowa a amshi komi da komi ya ce amma shi jirai bakala amshi komi shi ya ce amma amshi waye shi amshi waye shi komi alalibe su duka kudadensu komi alalibe amshi ya ce har wayoyin su ya ce amma shi wannan jirai ya ce kala amshi waye shi ta ya ce amshi waye shi kala amshi komi shi komi amsa amma amshi waye shi komi kala amsa na shi kudin shi da wani abin sa kala amsa amma amshi waye shi su ka saura komi da waya da kudin ka ya ce kadai aka zo aka la ana lalimi ana lalimi ya ce wallahi wani a cikin barayi ya lallabo da ya gaba a garin ya lalimi ya ce da na so in gaya babban ya ce kadai ya kuma kan zula a ɗaya ke ya ce kuma haka ya ce kuma kashe ya ce amma matsan wayewa ana cikin aikin ba Allah ana lalube mutane shi da aka hari an amsa wani ya zai lalube kuma ya ɓoye zo ka aliki ya muna mutu a cutar ba duk abin da ba na kirki ba a kan shi ba abin kirki za a yi ba in dai cuta ce har abada tana nan ba abin kirki in suka yi suka yi sata ba abin da yake amfana musu rikici ake kuma a je abin a saida shi a banza abin jika da rikici a saida jika goma sha biyar kuma aka zo saida shi in ka saida kuɗin ba ka san ba inda yi shi yasa aka ce ba wanda yi kowa yi wa kamar ɓarawo yau sai ya sati bashi da kobi har yanzu bai ci nasara bai ɗauko kuma ya ɗauko lokaci ɗaya ɗai wu hailu ya ƙare sai kuma kwanuka bai samu abin da zai ci kaga kenan anan ranar gobe kiyama a zo a tona maka asiri kuma wannan abin da ka ɗauka na jika ɗarin nan ka sai jika goma sha biyar ba kuɗin jika shi sha biyar za a maka ba hukunci hukuncin sata jika ɗari za maka wancan da ka sai da ka sai da banza ka kaya asara a nan duniya kuma abin daman bi amfane ka baka san ma ta inda kai kashi kuma gobe kiyama musamman ma shi haƙin ɗan adam shi Allah yana maka abubuwa a tsakanin kai da shi amma haƙin mutane sai an gyara na gobe kiyama shi yasa ɓarawa kai ya maka yi sata mutumin baka san shi ba to ranar gobe kiyama kai dole ya tsira ka da shi kuma da me ake biya a can babu kuɗi aikin da aka yi na ladan shi ne za a ɗauka a biya in babu lada kuma zunubin wannan mutum za a ɗauka ɗora maka da ba a tsare ka kai haka nan to ai kaga ashe a ranar gobe kiyama al'amari ya jiro to Allah ta'ala shine masani shi yasa yace wa huwa bi kulli shay'in ali Allah masani da kowane abu to ina ga muna iya mutsa da garin insha Allah kenan dai kamar yadda muka saba tsarin namu na dukkan litinin da talata da laraba tafsiri na alkur'ani da sulu da wannan da ladi kuma ladi ce ita iya shigo da waladi ita kuma abin da ya sauka muka dan tunatarwa ba la'asar bai abin da ya sauka amma wannan kwana uku su kullum ga ka'idar su shine tafsiri na alkur'ani ne amma ran ladi in abin da ya sauka na a tunatar da mutane wata ran wata ran a insha Allah ana za mu tsaya kenan abin da wani Allah ba mu ladan kurakuran mu Allah gafarta mana ubangi Allah ta'ala ya sanya mu cikin kantantu a cikin wannan wata Allah ya gafarta mana da iyayen mu da malamin mu da yan mu da sauran al'ummar musulmi Allah ta miki musulunci da musulmi ya kada ya kawo da kariya ba mu zaman lafiya kasashen mu ya kare mu sharin dukkan masu shari subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum